بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya hijiran manzo Allah ta sama dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kuma daidai da sha hudu ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ashirin da daya a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma na watan ramadan kuma wannan insha Allah ta'ala zai zama majalisunmu na uku tafsirinmu yana gudana a cikin suratul araf sura ta bakwai a cikin surorin alkur'ani sannan a mai ayoyi guda 206 idan ba a manta ba jiya karatunmu ya gudana ayar farko wadda ita ce ta kunshi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim sad da izinin Allah yau za mu shiga aya ta biyu insha Allah ta'ala fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa kitabun unzila ilayka bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi لتنذر به وذكرى للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي كتاب أنزل إليك wannan littafin na alkur'ani littafi ne na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a gare ka sai Allah ya ce unzila ilaika aka saukar a gare ka don me fala ya fi sadrika haraj kar ya zama a cikin kirjinka akwai wani kunci litun bihi an saukar da shi a gare ka domin ka yi gargadi da shi wa zikira lil mu'mini kuma ya zama abin tunatarwa ga masu imani wannan ayar kamar yadda muka faɗi a jiya ƙa'idan malaman tafsiri suka ce suwori guda 29 da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe su da alhuruful muqatta'a to ƙa'ida a game da su ita ce za ka ga abin da ke biye musu kai tsaye ko kuma a cikin surar akwai bayanin tabbatar da alƙur'ani littafi ne daga Allah bayani akan cewa alƙur'ani lallai gagar kwaikwayo ne bayani akan cewa alƙur'ani shine littafin shirya littafin da aka yi riko da shi ba za a yi asara to a nan ma shine Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kitabun unzila ilai littafi ne da aka saukar da shi a gare ka sai aka sa wanda ya saukar da shi din ba a faɗa ba abinda malamai suke ce mishi mabniyul lil majhul ko al mabniyul lil maf'ul bihi a faɗi mai aiki amma ba a faɗi waye ya aikin kamar yanzu misali ka ce an shanya ruwa kaga ka faɗi aiki ka faɗi wanda aiki ya faɗa masa amma kuma baka faɗi waye aiki a nan an faɗi waye aka saukan ma da alƙur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam domin lamiri na ilaika yana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan an faɗi abin da aka saukar shine alƙur'ani kitabun littafi amma kuma ba faɗuwa ya saukar masa ba sai aka ce an saukar a gare ka malamai suka ce irin wannan idan an san wanda ya aiki to babu bukata sai an faɗa kamar yanzu misali ka yi magana da wani ɗan kasuwa akan za ka sai wani abu a wajen sajiya yau da ka kira shi ka ce ya bayanin abin nan da muka yi jiya na zan siya sai ya ce maka an siyar me ke nuna ma yana nuna maka an san wanda ya saida waye saida shi kenan so da ka baya bukata sai ya ce maka na saida sai ce an saida shi yayi tun jiya kaga an saida shi tun jiya baka bukatar ka ce waye siyar domin shine mai kaya to anan ma Allah subhanahu wataala haka yayi sai ya ce unzila ilaika an saukar a gare ka an ɓoye mai aiki saboda mai lilmarifati bihi saboda an san shi ba a bukata sai an faɗa amma a wasu wajajen Allah subhanahu wata'ala ya faɗi waye ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani kamar misali sai ce kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kitabun anzalnahu littafi ne da muka saukar maka kaga na an faɗi waye ya saukar ɗin Allah subhanahu wataala ya faɗa ma annabi sama cewa shi ya saukar da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqq Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta a bauta masa ba shi da abokin tarayya alhayyu rayayye wanda rayuwar shi ba ta da ƙarshe alƙayyum wanda ya tsayi da kansa sai ce nazzala alaikal kita ya saukan maka da littafi ya sassaukan maka da littafi kaga Allah ke sannan kuma ya ce a wani wajen huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat shi Allah shi ne wanda ya saukar maka da alƙur'ani a cikinsa akwai ayoyi waɗanda suke ma'anoninsa a fili suke sannan a wani wajen ya ce huwallabi an zala alaikal kitaba shi ne wanda ya saukar maka dai da littafi alƙur'ani sannan a wani wajen ya ce wa an zalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allama kamalam takun ta'alam wa kana fasullahi alaika azima wa an zalallahu alaikal kitaba kuma Allah ya saukar maka da littafi wal hikmata kuma ya saukar maka da sunna wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma ya sanar da kai abinda da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle falalar Allah a gare ka mai girma ce danganta cewa an saukar ma da annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani kitabun unzila ilayka tashrifi daraja ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wani wajen Allah mu da ku suke ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'al wa innahu la dhikrun laka ay wa innahu la sharafun laka lalle alqur'ani da aka saukar maka daraja ce a gare ka wa liqaumik kuma daraja ce ga al'ummaka wa sawfa tus'alu amma kuma za a muku tambaya dukkan ku da kai da su za a tambaye ka ka isar su kuma za a tambaye su ka isar musu so da ka saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama daraja ce Allah madaukakin sarki ya zaɓi littafinsa wanda ya fi daraja maganarsa wacce ta fi daraja Allah ya saukar da maganganunsa da yawa ya saukar da attaura ga annabi Musa ya saukar da al'injilu ga annabi Isa ya saukar da suhufu Ibrahim ga annabi Ibrahim ya saukar da azzabur ga annabi Dawud alaihi salam sai ya sokar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya alkur'ani ya zama muhaiminan alaihi ya zama shi yake saman duka waɗancan littafan da aka sauka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja a cikin dukkan manzannin Allah to haka kuma littafin alkur'ani ya fi daraja a dukkan sauran littafan to shine Allah ya ce kitabun unzila ilayki littafi ne da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi a gare ka al'imam fakhruddin razi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa mafatihul ghaib ya faɗi yake cewa الدليل الذي دل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دليل دكي تبتد إنجنش عن نبتر عن نب صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى خصه بإنزال هذا القرآن عليه دليلي ببع da ke tabbatar da gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya zaɓe shi ya keɓe shi ya saukan masa da alƙur'ani idan da za a tambaye ka wani dalili ne fi girma da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne daga Allah shine saukar masa da alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya domin shine hujjarsa babba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ingantacce yana cewa ma min nabiyyin illa atahu Allah ta'ala ma mislihi amana alaihi albashar wa inna ma alladhi utituhu wahyun awhahu ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi da Allah ke aikowa face sai ya bashi wani abu wanda a kwatankwacin wannan abin ne mutane suke imani da shi annabi musa alaihi salam aka ba shi tis'u ayatin bayyinat aka ba shi mu'ujizozi guda tara daga ciki akwai sandarsa daga ciki akwai hannunsa mai haske idan ya sa hannunsa a ƙarƙashin hannunsa ya fitar da shi sai hannun ya rika haske kamar rana da kuma ababe da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa alaihi salam cikon taran nan cikinsu akwai kwaɗi aka jarraba al'ummarsa da kwaɗi da suka ƙi imani sai aka ba su kwaɗi da abin da suka taɓa sai ya zama kwaɗo aka jarrabe su da jini da abin da suka taɓa sai ya zama jini to kaga duk wannan yana ciki aka ba annabi isa alaihi salam mu'ujiza ta likitanci likitancinsa mai ƙarfi likitancin da yake kai ma matsayin ya tada mamaci kasan tsakaninka da likita shine idan kana da sauran rai idan ba ka da sauran rai to ba abin da likita zai ba wannan abin da zai kakaba maka a hanci oxygen ba da amfani inna at-tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana min ajli al-insani ta'khiru حتى إذا منتهت أيام رحلته أيام رحلته حار الطبيب وخانته الأقاقير likita yana da abin da zai iya maka ne idan kana da sauran numfashi a duniya amma idan numfashin mutum ya ƙare to likita rikicewa yake yi kuma magunguna su rika yaudara shi duk maganin da ya bada sai ciwo ya ƙaru sai ce a canza wannan a je a siyo wancan ya fi ƙarfi bai gane lokaci ne ba to amma mu'jiza annabi isa alaihi salam ita kuma sai ta zama ko mutum ya mutu zai iya dawowa da shi to manzala sa sama sai ce wa inna ma wa inna mallazi utitu ni abinda aka bani na mu'jiza wahyun awhahu Allahu ilayya ni wahayi aka mu qur'ani so da ka Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani domin ya gaskata annabtarsa ya nuna ma mutanensa cewa lalle shi annabi ne daga Allah suna takama da iya magana suna takama da iya waka suna takama da karin magana suna takama da karangiya a cikin magana balarabe ya ga damar ya zo ya maka maganganu na minti goma duk kalmar da zai kare da ita zai kare da harafi iri ɗaya ne in ya zaɓi ya kare da haƙun to da haƙun zai kare in ya zaɓi ya kare da alif da alif zai kare amma sai gashi Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ana ce musu in kun isa ku kawo kaman Qur'ani to kaga shine wannan inji al-Imam Fakhruddin Razi sai ya ci gaba da cewa ad-dalilu alladhi ad-dalilu alladhi ad-dalilu alladhi dalla alaihi khass anna Allah ta'ala khassahu bi inzali hadha al-Qur'ani alaihi wannan dalilin yana nuna dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya keɓe annabi sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani domin ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga gare shi wa annahu alaihi salatu wassalam mata talmada li ustadi kuma manzon sama ba a san malamin shi ba bai taba zuwa gaban wani malami daga cikin malamai da ake da su ya je yayi karatu a wajensa shi yasa can da suke cewa ai inna ma yu'allimuhu bashar sai Allah ya ce walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ya ce muna sane da abin da suke faɗa wai suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar wai wani mutum ne yake karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani Allah ta'ala ce to su nuna mutum ai mutumin da suke karkatar da alqur'ani suna cewa shi yake koya ma annabi sama qur'ani ai lisanuhu lisanun a'jami yarensa yare ne na gwaranci bai iya larabci ba wa hadha lisanun arabiyyun mubin amma alqur'ani alqur'ani ne harshe ne balarabi sai ka nuna wani mutum bai taba iya canisanci ba na shafi ga wannan misalin sai ka sai ka tayi a canis a china ya karatun shi kuma su china ka'ida su da abin da ka je koya wajen su sai sun koya maka yaran su aiko sai ka yi yaran su ka iya sannan sai su fara koya maka abin da za su koya maka to wancan da suke cewa shi yake koya ma annabi sama alqur'ani ba balarabe bane shi kuma manzalar sama alqur'anin da yake magana da shi balarabe ne to ya za a yi a ce wanda bai iya yaren larabci ba ya koyar da alkur'ani da ya fi kowane ba larabe iya larabci a ce shi ya koya ma annabta sama alkur'ani kaga lisanun ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan yana tabbatar da gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wala ta'allama min muallimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyi karatu wajen wani malami ba bai taba zama a ƙarƙashin wani malami ba sannan bai taba karatu a wajen wani malami ba to ya aka aka ce wani ya koya mishi alƙur'ani kaga ashe lallai Allah ne ya masa wahayin alƙur'ani wala qala a kitaba sannan kafin a aiko manzo sama ba a san yana karanta wani littafi ba manzo sama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai taba duba wani littafi ba kwana guda a rana ɗaya kawai sai aka ji manzo sama ya zo yana magana da alƙur'ani to waye koya mishi walam yukhalit alulama aw shu'ara sannan manzon sama bai yace kudi din ya da malamai ba bai yace kudi din ya da mawaka ba wa ahli al-akhbar sannan kuma bai yace kudi din ya da ma'abuta ya da labarai ba ba da ba a san shi ba lokacin ma zuwa yake ya keɓe kansa ya shiga kogon hira can yake tafiya ya je ya wuni sai dare ya yi sai ya dawo wajen matarsa khadija radiyallahu anha sannan kafin ya auri khadija ba a san yana cakuɗe ɗaya da wasu ba wanƙaba min umrihi arba'una sana manzala sama ya shekaru arba'in a haka ba a san malamin shi ba ba a san yana cakuɗe ɗaya da wasu malamai ba baya shiga cikin mawaƙan larabawa da suke takama da ilimi da sanin ilimin taurari da sanin garuruwa duk manzan sama bai yi cakuɗe ɗaya da su bai yi mu'amala da su ba walam yattafiq lahu shay'un min hadhihi al-ahwal babu wani abu daga cikin waɗannan ababen da aka lissafa da ya dace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ba'dan qida'i al-arba'ina zahara alaihi hadha al-kitab al-aziz bayan ya yi shekaru arba'in kawai sai aka gan shi da wannan littafin na alkur'ani almushtamilu ala ulumin almushtamilu ala ulumin awwalin wal akhirin kuma ilimin da ya kunshi ilimin waɗanda suka gabata da kuma ilimin waɗanda za su zo a baya har abin da bai faru ba alkur'ani na bada labari to waye koya ma annabi sallama wa sarihul aqli fakhruddin razi yace hankali lafiyayye balo-balo yana nuna ya shahadu bi anna hadha la yakunu illa bi tariqil wahyi min indillahi ta'ala a hankalce wannan na nuna maka cewa haka ba za ta faru ba sai daga wahayi daga Allah kaga wannan ke nuna cewa kitabun unzila ilaika littafi ne da aka saukar a gare ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi bai koya wajen wani ba ba a taba jin wani na magana kwatankwacin alkur'ani ba manzan Allah su sama ba a san malaminsa ba baya cakuɗe ɗaniya da mawaƙa ba a san yana hudda da wasu masana labarai ba amma kuma gashi ya zo da littafin da ya kunshi ilmoman magabata da ilmoman waɗanda za su zo a baya to kaga wannan ke shaida akan cewa lalle alqur'ani littafi ne daga Allah subhanahu wataala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi abinda ake bukata a nan shine wajibi ne mutum ya imani da shi ya yadda da shi littafi ne daga Allah subhanahu wataala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam domin daraja annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma darajar ta ma- ma- mabiyansa shi yasa duk wanda zai riko da alkur'ani ba zai asara ba ba zai lalace ba rayuwarsa za ta inganta rayuwarsa za ta tafi a daidai kuma sannan idan an tafi lahira maɗaukaki ne shi Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin mutanen alkur'ani masu riko da shi masu aiki da shi sai Allah ta'ala ya sake ce ma manzo Allah sallama da aka saukan maka da alkur'anin nan fala yakun fi sadrika harajun min kar ya kasance a cikin zuciyarka akwai kunci game da alkur'ani domin ai ya ce masa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mun saukan maka da alkur'ani dan ka tabe bane ba mun saukan maka da alkur'ani domin ka rasa rabanka bane illa tazkiratan liman yakhsha mun saukar da alkur'ani ne domin ka yi gargadi da shi liman yakhsha ga wanda ya zama yana tsoron Allah to kaga nan Allah madaukakin sarki yana lallasar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ma mutanansa wannan alkur'anin da ya tabbatar da cewa Allah ne ya saukar masa amma kuma sai suna karyata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne dan adam yana iya yiwuwa wani nau'i na damuwa ya faru da shi a cikin zuciyarsa kana ganin abin da kake tabbas daga Allah yake kana faɗa ma mutane kuma jawo su kake domin ka kai su rayuwa mai daɗi su kuma suna ƙaryata ka tsakaninka da Allah za ka ji haushi ko ba za ka ji haushi ba za ka ji haushi zuciyarka za ta riƙa ɓaci ko ba za ta ɓaci ba yanzu misali sai a ce kai ƙwararre ne a wani fanni sai ka zo ka samu wasu mutane waɗanda ba su san wannan fannin ba sai ka zo kana musu bayani akan wannan fannin kuma abin ya shafi rayuwarsu misali kai ƙwararren magini ne sai ka zo ka ga wani zai yi gini sai ka ga irin bulan da zai yi amfani da shi mara kyau ne yashin da zai yi amfani da shi mara kyau ne simintin da zai yi amfani da shi mara kyau ne sai kana masa bayani kaga ba Allah fa ya aiko ka ba ko Allah ya aiko ka zo ka mishi bayani ba Allah ya aiko ka ba kai ne kake son ka taimake shi kawai kuma a matsayinka na wanda ya san abin shi kuma bai sani ba sai kana ce mishi malam wane ko wane wannan simintin naka ba yi da kyau in kai gini da shi zai bushe wannan yashin naka ba shi da kyau ba a gini da shi in kai gini da shi ba zai inganci ba akwai yiwuwar ginin nan naka ya bushe wannan simintin naka mara kyau ne in kai amfani da shi akwai yiwuwar ginin nan naka ya bushe kuma iyalanka kaga za ka sa a ciki yana iya yiwuwa wata rana baka nan kawai shi kenan gini ya faɗa musu su mutu kawai sai ce ƙarya kake har ma ya ce ka tafi ka bashi waje har ma ya ƙara ya ce idan ba ka nan wajen ba zai ma ihun ɓarawo ya za ka ji a ranka to shi manzo Allah sama ba haka yake ba ya wuce haka Allah ne ya aiko shi ya ce ya zoye ma al'umma bayani cewa ga abinda idan suka yi kai tsaye daɗi za su samu rayuwarsu ta duniya za ta yi kyau domin manzon Allah su sama daga cikin manufofin aiko shi akwai masalihud duniya wal akhir annabi sallama ya zo ne domin ya samu ma mutane rayuwa mai daɗi ingantacciya a duniya kuma ya samu musu rayuwa ingantacciya lafiyayya a lahira shi yasa kaga ka'idar sa ita ce rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya Allah ka bamu mai kyau a duniya kuma ka bamu mai kyau a lahira to manzo Allah sallama yana wa'azi yana karantarwa amma kuma ana ƙaryata shi to shine nan Allah yake lallasa sai yake cewa fala yakun fi sadrika harajun min kakka samu wani kunci da damuwa a cikin zuciyarka al-imam at-tabari yace Allah yana ce ma manzo Allah sama fala yadhiq sadruka min al-inzari bihi man arsaltuka li'inzarihi bihi kada zuciyarka ta samu kunci kirjinka ya kuntata ka shiga damuwa a game da gargadin da kake ma waɗanda muka aiko ka wajen su ka musu gargadi da alkur'ani kar ka samu kunci ka ci gaba da yi wa iblaghihi man amartuka bi iblaghihi iya sannan kan zuciyarka da kirjinka su kuntata sakamakon isar da sakon da kake yi ga waɗanda muka umarce ka ka isar da sakon alkur'ani gare su ka ci gaba da yi wala ta shukka fi annahu min indi sannan ya ma'aikin Allah kar ka sake kai kokonto game da alkur'ani cewa daga gare ni yake da kaga ana ƙaryata ka sunna ce ta Allah sunnata man qad arsalna min qablika min rusulina walan tajid li sunnatina tabdila wannan shine tsarin mu a wajen waɗanda muka aiko su kafin ka babu wani annabin da zai zo kawai shikenan ya faɗa ma mutanensa shikenan sai su bi annabi yusuf alaihi salam ai sarki ne ko annabi ne kuma sarki amma an ce me wala qad ja'akum yusufu bil bayyinati ko min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allah min ba'dihi rasula kaga idan akwai annabin da ya kamata a ce ka a karyata shi ko ai shakka game da shi annabi yusuf ne saboda ga annabta ga sarauta idan baka bi shi ba sai ce a daure ka a gidan yari amma duk da haka mutanensa sai da suka yi kokonto a game da shi gashi alkur'ani yana ba mu labari wala qad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati ai annabi yusuf ya zo kafin nan bil bayyinati da hujjoji bayyanannu fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi ba ku gushe kuna kokonto game da abin da annabi yusuf alaihi salam ya zo muku da shi ba hatta idza halaka qultu da annabi yusuf ma ya rasu sai kuka ce lan ya ba'atha allah min ba'dihi rasula ai bayan annabi yusuf alaihi salam allah ba zai ƙara aiko wani manzo ba annabi sulaiman alaihi salam da annabi dawud alaihi salam allah bai ba mu labarin al'ummar su da tsawo ba amma tunda allah ya ce sunnata man qad arsalna min qablika min rusulina wannan shine tsarin da muka gudanar da shi ga manzannin da muka aiko kafin ka to annabi dawud sarki ne annabi suleiman sarki ne to su ma sai da suka yi gwagwarmaya da mutanensu duk da sarautar da suke da ita kuma sarauta annabi suleiman a.s. ta shafi sarautar tsuntsaye yana magana da su ta shafi sarauta aljanu da yake ba su umarni wasu ya sa su ya ce su je su ciro masa lu'ulu daga ƙarƙashin ƙasa wasu kawai idan annabi suleiman alaihissalam yana son ya huta sai ya ce kawai su mishi gini kamar ka ce su gina mishi hawa dubu ɗari kawai kawai ya tsaya yana kallon su saboda mulki amma duk da haka wajen isar da saƙon allah maɗaukakin sarki sai da mutanensu suka yi kokonto a game da shi kaga ƙarshe me suka yi cewa ma suka yi matsafi ne shi ƙarshe Allah mana kuke cewa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr Annabi Sulaiman da suka ga irin waɗannan abubuwan da yake na ban mamaki sai suka ce ya matsafi ne shi tsafi yake Allah ya ce Annabi Sulaiman ba matsafi bane amma shedanu su ne matsafa su ne kafirai kaga ashe ƙa'ida ita ce duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya isar da saƙon Allah to sai ya shiga damuwa domin sai ya gamu da tarjiya daga mutanensa sai ya samu tarnaki daga mutanensa wannan fa wanda Allah ya aiko su ya ba su hujja to ina ga waɗanda kuma su koyi suke da su kaga su ne auladas kuma ba mu'jizar da aka ba su ko akwai wani malami da ake ba shi mu'jiza ba wani malami da ake bashi mu'jiza eh zai iya yiwa Allah ya ba malami karama to amma karama ita ba zuwa aka yi aka ce ka zo ka nuna ma mutane ba kai da kake da karaman ma na zubin baka sanin kana da ita sai wani abu ya faru kawai sai ka ganta ta faru wannan bambancin karama da mu'jiza kenan to shine nan Allah yake lallasar Annabi sallallahu alaihi wasallam ake karfafa zuciyarsa cewa ya ma'aikin Allah mu muka aiko ka mu muka saukar maka da littafi muka baka alkur'ani muka aiko ka wajen mutanenka sau daga kada ka ji kunci da damuwa a game da abin da kake isarwa na saƙonmu duk wanda muka aiko ka wajensa ka je ka faɗa masa ka faɗa masa ka isar da saƙo ka bi hanyoyin da suka cancanta wajen isar da saƙo sannan Allah ya ce masa wasbir lil mudhi li amri Allah wa ittiba'i ta'atihi fima kallafaka wa hammalaka min abi atqal nubuwa kamar Allah yana ce ma manzon Allah sama ka jure ka ci gaba ka tsaya ka ci gaba da biyayya a gare mu kana bin abin da muka yi wahayi zuwa gare ka kuma muka dora maka ka isar da shi na nauyin isar da annabta annabi sama yana bukata haka kama sabara ulul azmi minar rusul kamar yadda ma'abota niyya mai karfi daga cikin manzannin Allah guda biyar din nan suka isar da sako kai ma kai irin nasu kai ma kai irin nasu ulul azmi minar rusul sune me sune annabi nuhu alaihi salam da annabi ibrahim alaihi salam da annabi musa alaihi salam da annabi isa alaihi salam sai cikon su shi annabi sallallahu alaihi wasallam شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه هذا سنة أولي العزم من الرسل وكي جوري كمن يد سق جوري النبي نوح عليه السلام شكرا دبوبا همسين يي باي دا وانا أيكي سوى أز ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم قل ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا yayi da awa da safi yayi da awa da maraice yayi da awa fardiyya ya bi ka gida daga kai sai shi ya maka sallama ya tara wa'azi irin yadda ake tara jama'a duk wani uslubi da ka sani ana bi na wa'azi sai da annabi nuhu alaihi salam yayi ya bi shi Allah ya bar shi da rayuwa mai tsawo idan baba zai mutu sai ya tara ‘ya'yansa sai ya ce musu wannan tsohon haka na taso na gan shi yana wannan tsiyatakun nashi kan ku sake ku bi shi idan kuka bi shi ba ni ba ku dama ba ka ba su mana kai da za ka mutu su ma su girma su taso ‘ya'yansu su ma ‘ya'yansu irin wannan bakar wasiyya su ma 'ya'yan su zo shekara dubu ba hamsin ba dubu ba hamsin falabi tafihim alfasanatin illa hamsi na ama shekara dubu ba hamsin yana da'awa annabi nuhu alai annabi musa annabi ibrahim alai salam ya yi shekaru da yawa ya yi shekaru da yawa malaman sira ko malaman tarihi suna cewa ko lokacin da ya addu'a cewa Allah ya bashi ɗa suka ce ya kai shekara 120 lokacin da ya addu'a cewa Allah ya bashi ɗa annabi Ismail alaihi salam to malaman tarihi babu nassi da ya tabbatar da haka suna cewa ya kai shekara 120 matarsa kuma a lokacin shekarunta 90 kaga ashe ya daɗe annabi Musa alaihi salam ko ba a baka labari ba ka san ya daɗe in ka karanta sirarsa ka karanta tarihinsa ka ji gwagwarmayar da ya kafin halakar da fir'aunu bayan an halakar da fir'aunu ya ci gaba da gwagwarmaya da danginsa kai ka san ya daɗe ya daɗe a duniya annabi isa alaihi salam duk da bai daɗe ba amma ya juriya to shine allah yake ce ma manzan allah ta salama ya koyi da su ya koyi da annabi Nuhu alaihi salam wajen juriya ya koyi da annabi Ibrahim alaihi salam wajen juriya ya koyi da annabi Musa alaihi salam wajen juriya ya koyi da annabi Isa alaihi salam wajen juriya kai ya samu kunci a zuciyarsa ya ci gaba da wa'azi ya tabbatar da cewa tabbas ko ba dade ko ba jima innal aqibata lil muttaqin kyakkyawan sakamako da kyakkyawar makoma ga baki ɗayansu suna ga waɗanda suka ba Allah ne ko da ka ga waɗanda ba sa bin Allah suna fantamawa a rayuwa wallahi kai ya rube ka la ya ruwan naka taƙallubun ladina kafaru fil bilad waɗanda suka kafirta kada jujjuya wadda suke yi a ban ƙasa ta ruɗe ka haka ruɗe da wannan yana da lokaci mata'un qalilun ne thumma ma'awahum jahannam mata'un qalil an ba su su ɗan ji daɗi ne na ɗan kaɗa lokaci ɗan kaɗan su ji daɗi kuma duk daɗin da mutum yake ji amma babu imani a zuciya shi bayi da daɗi bayi da daɗi to kaga shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa to shine sai yake cewa fa inna Allah ma'ak ka jure ka yi haƙuri ka tabbata kar ka ji kunci a zuciyarka Allah na tare da kai in Allah na tare da kai masu hikima suna cewa man kana Allahu ma'ahu faman yakunu alayhi man kana Allahu ma'ahu faman yakunu alayhi duk wanda ya kasance Allah na tare da shi to waye isa ya hau samansa kana tare da Allah zai taimake ka ya baka gudunmuwa ya taimake ka ya baka kariya to waye zai ci nasara a kanka waye zai cutar da kai shine sai al-imam ibn jarir al-tabari sai ya ce wal haraj abinda ake ce ma al-haraj da Allah ta'ala ya ce fala yakun fi sadrika harajun minhu sai ya ce huwa dhiq fi kalam al-arab in sun ce al-haraj shine me shine kunci kunci kakka zama kana da kunci kamar yadda Allah yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وند الله سبحانه وتعالى يكي نفن يشري يدشي يشرح صدره للإسلام سي الله يوانك زوجي يشي يفهمش مسلنش بذاك جوانا أبناء مسلنش نما داموا با yanzu kun san akwai mutanenmu waɗanda ba su iya azumin nan bara corona ta hana wasu su gudu london ta hana su su gudu paris ko dutch belly ko kasashen turai su je can inda ba za su yi azumi ba to bana an bude sun tattafi wasu ba su azumi akwai mutane da yawa irin mutanen da suke almutrafuna din nan yan jin daɗi wallahi ba sa iya azumi sannan akwai talakawa marasa jin magana su ma waɗanda ba su azumi yanzu irin matasan nan kawai shikenan azumi na cewa sauran yan kwanaki sai su kudu sai su gudu kudu su gudu kudu ba za su yi azumi ba ku kaga wannan ma sharaha Allah sudurahum lil islam lam yuridillahu an yahdiyahum falam yashrah sadrahum lil islam Allah baya nufinsu da shari'a sai Allah madaukakin sarki bai wanke kirazansu ba su fahimci musulunci su ji musulunci addini ne mai sauki don Allah ‘yan uwa watanni goma sha ɗaya ba muka yi muna cin abinci akwai lokacin da ake ce mana dole sai ba za mu ci abinci ba awanni fa ashirin da hudun nan in za ka zama kamar kaza kai ta ci ba wanda ya hana ka ya ka kai kanka ka ji a jikinka amma a wannan ka ashirin da hudu din nan kullum a cikin watanni goma sha ɗaya ba ranar da aka ce kai ka ci abinci kai ta ci kawai sai lokacin da za ka yi sallah ne in ana sallah ba a cin abinci amma kana gama sallah an ka gada ma ka aje biredinka kana cewa assalamu alaikum rahmatullah ko tasbihi ba kai ba ka kama cin abinci ba kai laifi ba ya ka ba kai ladabi ga addini ba to amma wai wannan wata guda sai mutum ya zo kawai lafiya shi kalau sai ce wallahi ba zai iya kaga kunci ke Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum dukiya mai yawa amma wallahi ba zai iya zakka ba ba fa shi ya ba kanshi ba wani da za ka yi lissafi sai ka ce a wai wace ma wahala ya nemi kudin nan akwai waɗanda wallahi ba wahala suka yi ba suka samu kuɗin akwai wanda kuma sun yi wahala akwai kuma su wallahi ba wahala suke samun kuɗin amma kuma sai a ce musu ku fitar da haƙƙin Allah duk abin da Allah ya baku ku kasa gida arba'in ku ba da kashi ɗaya idan kuɗi ne tsaba sai su ce wallahi ba za su iya ba idan shanu ne kuke da guda talatin sai sun kai fa talatin shanu ɗaya biyu uku hudu har su kai talatin sannan sai a ce ka fitar da ɗaya sannan idan ka tashi fitarwan ba a ce ka ba da karimul mali ba ba a ce ka ba da uwar garke ba ka zaɓi matsakaiciya ka ba da ka ba da nage ka ba da uwar garke ka ba da bijimi ka ba da matsakaici ijilun tabi'un za ka ba da sannan idan tumakai ne sai aka ce a abin da za ka yi sai sun kai guda arba'in sannan za ka ɗau ɗaya takka ba ne idan raƙuma kake da su sai aka ce sai sun kai biyar sannan a cikin biyar ɗin ba za a raba ka da ɗaya ba su zama hudu sai a ce je ka ka samu tinkiya ƙwara ɗaya in ba ba ka da ita ka je ka siyo shari'a kuma tana tsammani mai ƙarfi akan cewa duk mutumin da ke da raƙuma da wuya ya rasa tumakai sai a ce ka ba da tinkiya ɗaya wacce take idan akuya ce ta shekara idan kuma tinki ya ce alal akalli ta wata shida shi kenan fa abinda aka ce ka bada to amma me ma sharaha Allah sadrahu lil islam Allah bai yi nufinsa da musulunci bai fahimta ba sannan wannan sallar gabaki ɗayan kai lissafi a ce kowace raka'a za ka mata minti ɗaya minti goma sha bakwai za ka yi minti goma sha bakwai kake sallah kowace raka'a ka mata minti ɗaya ai na jin baka yi baka yi can garin ba ko baka yi faki ba minti ɗaya a raka'a ɗaya ai baka yi gaggawa ba ko daidai wa daida to minti goma sha bakwai alal aƙalli to amma wani ba zai sallam a cikin awannin ka ashirin da hudu da kake da su kake zama kai firar kwallo kai musun kwallo ka kalli kwallo kai musun yan siyasar da ba yi da amfani wane ya kaza wane bai yi kaza ba wane ya mutu wane ya tashi wandan ka jins ya barke a dandali kaga wandan mutum wai yayi faci wai jins abin ban mamaki ne saboda tsabagen zama a dakali amma ba zai iya bada awa daya tak ya je a ce masa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kage ja'al sadrahu dayyiqan haraja Allah madaukakin sarki sai ya sa masa kunci a cikin zuciyarsa idan ana faɗa masa alqur'ani fa ka'annam ka'annama yas'adu fi sama kai ka ce an ce ne Hausa mu ba tsayani wallahi muna da aiki rukun da muke ma musulunci ba shi ya kamata mu masa kuma sauƙin da muke nema a wajen Allah maɗaukakin sarki ba na ganin ya cancanta mu same shi a irin wannan yanayin da muke ma Allah a duk wannan yanayin da ake ciki amma ba mu faɗaka Allah yana yana yana yana haska mana fitila amma kuma muna rufe idonmu ana haska mana fitila amma muna muna rufe idonmu أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Allah ya ce ba sa ganin duk shekara sai an jarrabe su so ɗaya ko so biyu da bala'o'i sun malaya tubu da wala ya zakkaru sannan ba za su tubo kuma ba za su wa'azantu ba to kaga shine wannan to shine alharaj alaraj shine addiq kunci to Allah madaukakin sarki ya ce ma manzo Allah sallama fala yakun fi sadrika harajun kakka zama kana da kunci a game da Qur'ani kakka zama kana da kunci game da musulunci domin mutanenka suna karyata ka da alqur'ani mutanenka suna karyata ka suna cewa kai sahiri ne kai matsafi ne suna karyata ka su ce kai mawaki ne suna karyata ka ce su ce inna ma yu'allimuhu bashar suna karyata ka su ce mu'allamun majnun su ce kai karantar da kai ake ma mahaukaci ne kai sai Allah yake lallasar annabin musallallahu alaihi wasallam cewa kai ya samu kunci a cikin zuciyarsa akwai daga cikin malaman tafsiri da suka fassara fala yakun fi sadrika harajun suka fassara suka ce ai fala yakun fi sadrika shakkun kar ya kasance akwai kokonto a cikin zuciyarka suka ce alharaj ashak an samu wannan tafsirin daga ibnu abbas an samu wannan tafsirin daga almajirinsa mujahid ibn jabal an samu wannan tafsirin daga qatada ibn di'amat as-sadusi an samu wannan tafsirin daga al-imam as-suddi tabi'ai ke suka ce harajun ay shakku to amma al-imam ibn jarir at-tabari sai yake cewa wa hadha alladhi dhakartuhu min at-ta'wil min ahli at-ta'wil huwa ma'ana ma qulna fi al-haraj yace abinda muka fassara maka al-haraj kunci to shine fassarar da tafi fassarar da tafi a fassara al-haraj da kunci sai ya ce to amma waccan fassara ta si ibn abbas radiyallahu anhu ba ita ma ba a bayyarwa ba ce za ka iya ɗauko ta ka haɗa ta da wannan fassara shi ne sai yake cewa li'anna shakka fihi domin idan ka shiga kunci sai ka fara shakka sai ka fara shakka haka ne ko misalin da muka buga kana ta wa'azi kana ta wa'azi kaga da an ki amsa maka kaga za ka fara kokonto wai abin nan da nake faɗi ko gaskiya ne daga kunci sai shakka idan mutum bai da lafiya ya taɓa rashin lafiya mai tsanani in ba Allah ya taimake shi ba in ya kuntata a zuciyar shi sai ya cewa wai zan warke kuwa kaga ya shiga me ya shige shakka abin da ake ce ma shakka shine ababe guda biyu kishiyoyi su zama sun maka daidai a cikin zuciyarka ka kasa rinjaye da ɗaya akan ɗaya shine malamanmu na usulu suke cewa jawazul amrayn fil fikri la yatarajjahu ahaduhuma 'ala al-akhar ababe guda biyu su yi maka kankan kan a cikin tunaninka ka kasa rinjaye da ɗaya akan ɗaya idan aka ce maka kaza maki nawa ka bashi hamsin shi kuma kishiyarsa nawa ka bashi ma hamsin kaga ba wanda ya fi wani ke idan ka rinjayar da ɗaya akan ɗaya to ka fita daga shakku ka fita daga ashak ka shiga azzannu azzannu shi kuma shine mai tajwizu amrayn fil fikri amma me bihaythu yatarajjahu ahaduhuma 'ala al-akhar ya zama ababe guda biyu suna maka kaikayi a zuciyarka dukkaninsu kana jin za su iya yiwuwa a tunaninka amma kuma ɗaya ya fi ɗaya ko ɗaya ya fi ɗaya kamar ɗaya ka ba shi hamsin ɗaya ka ba shi arba'in da biyar ɗaya kuma ka ba shi hamsin da biyar ka ga biyar ɗin can ka ɗibo ka ɗora ma wancan to wanda ya fi sai a ce masa azzannun rajih zato marin jayi shi kuma wanda aka fi sai a ce masa azzannul marjuh wato zaton da aka fi shi kenan kamar yanzu misali sai a tambayi mutum a ce za a iya ruwa yau za a iya ruwa yau ruwan sama ka gaya gaibu ne ko wayu nazilul ghaif amma akwai amarat sannan akwai ƙara'id sannan akwai ahwal sannan akwai azman akwai alamomi akwai zamanin da ake yin ruwa kaga waɗannan abubuwan su ne za ka haɗa sai ka samu mai sai ka samu azannun rajih zaton kamarin jaye shi ne za a iya yi saboda mai an kai lokacin ai ko ba kai ba a yadda abubuwa suka al'ada ta gudana sannan na biyu an ma wasu makwabtanmu kaga yanzu shine ya baka wannan biyar din ka ciro ta a cikin ba za a iya yi ba sai ka hada ma mai za a iya yi amma idan ba za ka iya yi ba suka yi maka kankan kan kankan kan to yanzu kana cikin shakka ke kana cikin kokonto ke shine idan yema mutum yawa mutum ya zama kullum a cikin shi yake to sai a kira shi da alwaswasa alwaswasa ka zama waswasi kake kenan kullum shi ne mutum sai ya je bayi ya gama alwala ya fito tsab sai ya ji wai bai yi alwala ba a zuciya shi wani bangaren yana ce maka alwalaka na nan wani bangaren kuma yana ce maka alwalaka ba ta ka gani to ana fassara alharaj da ashak to amma daga ina shakka take zuwa sai mutum ya shiga kunci to kaga fassara ita ce fala yakun fi sadrika harajun ai fala yakun fi sadrika dhiqun hatta tashukka kada ka sake ka samu kunci a zuciyarka game da alqur'ani ya ma'aikin Allah balle hakkai kokwanto game da kasancewarsa littafi daga Allah kun ga fassara an hada ta ba ba ba dauki wata an aje wata ba idan mutum ya kuntata a zuciyarsa sai ya fara kokwanto to kakka yi haka to shine wannan shine yake cewa li'anna shakka fihi la yakunu illa min dhiqi sadri bihi domin ba a samun kokonto sai idan zuciya ta kuntata wa qillati littisa'i li tawjihihi wijhatahu allati hiya wijhatuhu sahiha sai idan ka kasa fuskantar da abu fuskarsa yadda ya kamata a fuskantar da shi to daga nan sai ka kama kokonto kamar yadda muka buga misali mutum ya bai da lafiya ya daɗe to in ba Allah ya taimake shi ba sai ya fara jin mai wai zan warke ma kuwa wata rana sai ya ji a za ka warke musamman ma ya samu likita wata rana ya bashi wani irin karfan gwiwa sai ya ji ya taso idan masu gaishe shi suka zo suka karfafe shi sai ya ji karfin gwiwa idan kuma ba kowa ya zauna shi kadai ko yana kwance yana ta sake-sake yana karanta wasiƙar jaki sai kuma ya je yana cewa an ya zan warke kaga ya koma cikin shakka zuciya ta kuntata da yawa to to anan Allah subhanahu wataala ya hana manzo Allah sama yin wannan yace kada ka sake ka samu kunci balle har ka shiga kokonto a game da alkur'ani a game da musulunci a game da cewa dukkaninsu daga Allah suke Allah shi ne ya saukan maka da alkur'ani ya umarce ka da kai musulunci kuma ka umarci mutanenka da su yi musulunci so da kai ka samu kokonto kar ka samu kunci kan zuciyarka ta kuntata zuciyarka ta zama mai yalwa a nan kafin marife darasi ne wannan babba da ke nuna mana cewa min asbabin najahi fil haya adamu dhiki fi sadr daga cin abin da zai taimake ka ci nasara a rayuwa sai ka cin kunci a cikin zuciyarka idan kana da kunci a zuciyarka a game da abin da kake yi kuma har kana kokonto baka ba nasara kun rajulan alal ahwali jalidan wa shi matuƙar samahatu wal wafaya haka al-imamu shafi'i ya ce wa kun rajulan alal ahwali jalidan ka zama namiji alal ahwali a game da ababe masu ban tsoro kakka tsorata da su jalidan ka zama da kakke wannan alamar nasara ta farko ce duk abin da za ka fuskanta to kakka ji kunci a zuciyarka kakka yi shakka game da nasararka idan za ka yi abu aka tambaye ka aka ce nawa kake son ka samu nasara ka ce 100 bisa 100 in bai yi ba 99.99 ka tsaya a nan in kai jarabawa nawa kake son ka ci ce ba na son in faɗi ko ɗaya amma ba ka faɗi da baki ba daga nan kuma sai ka ɗora ka ci gaba da aiki sannan bayan kayi aiki fatawakkal alallah sai ka dogara ga Allah amma wancan abin da ake ce ma courage da confidence to kar ka zama baka da su amma in tashin fa ko kana jin tsoro ko kana jin kunci ko kana kokonto kana shakka wai akwai nasara ko babu ko babu nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu Allah ya ba shi gabanin mu tausayi a cikin zukatansu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh